الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا قوم قوات رمضان نشكر هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم دبو إير قريب إلى أربعين دهوكو wanda haka shi ne daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsir a cikin wannan masallaci mai albarka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم محرمون Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husna wa aqimu as-salata wa atu az-zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wannan aya tana bayani kan ahalin kitab su ne yahudawa za mu fassara ta kamar yadda muka saba a kan tsarin yadda ta zo kan ahalin kitab din sannan sai mu dawo a yi mata duba marratan saniya yadda za ta mutabaka ta yadda za mu ɗauki izina a cikin aya Allah madaukakin sarki cewa iz akanna mi saqa bani isra'il ka ambata ya rasulullah ko kuma ka tuno cewar yayin da muka riki alƙawari ga banu Isra'il cewa la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta wa kowa ba sai dai Allah subhanahu wata'ala shi kadai za ku bauta ma wa bil walidaini ihsanan kuma dangane da, da iyaye nan kuma ku yi ku yi mu'amala ta kyautatawa dangane da iyaye wa zil qurba da kuma ma'abocin zumunta dangin ku kenan yan uwa na jini kenan wajen kurba kenan wal yatama wal masaki da kuma marayu da miskinai duk akwai kyautatawa tsakanin ku da marayu da miskinai wa qulu lin nas husna sannan kuma ku rika faɗa wa mutane magana wacce take mai kyau shine umarni da alhairi da hani da abinki da faɗin gaskiya ko mun ɗacinta da abin da ya shafi irin wannan shine wa qulu lin nas husna wa aqimu salata wa atu zakah sannan muka ce masu ku da sallah sannan kuma ku riƙa ba da zakka wannan shine umarnin da muka yi masu da yawa kaga abubuwan suna da yawa ko thumma tawallaytum illa qalilan minkum to nan shine abin da ake kuma shi iltifatun anil ghaiba ila al-khitab kaga ana cewa la ta'buduna illa Allah wal walidayni ihsana wa dhul qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husna ko wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum sannan kuma sai kuka juya baya an gane ko illa qalilan minkum sai dai yan kadan daga cikin ku wa antum mu'ridun kuma kuma yahudawan zamanin manzon Allah kuma kun kauda kai game da waɗannan umarni da aka bada to kaga wannan aya ta kawo abubuwa da yawa na umarni kyawawa wanda Allah ya rike alkawari ga banu Isra'ila akan su rike waɗannan abubuwa da kyau to kuma akwai wata ka'ida ta usul da fiqh wato shar'u ma qablana shar'un lana ma lam tadulla ala amaratun ala nafsi duk wata shari'a ko wani umarni na waɗanda suke kafin mu to mu ma wannan shari'a da umarnin namu ne matuƙar dai wata alama ba ta yi nuni a bisa cewar an shafe wannan abin ko an canza shi ba da fatan an gane wannan saboda haka waɗannan aya dukkan ta hanyar zuwa ƙarshe yadda aka umarci banu Isra'ila da su, to al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam nan ma an umarce mu da su, sai mu dawo don ladin lawan kansa. Shi ne, la ta abudu na illallah. Akwai kira da ta zo la ya abudu na illallah, kada su bauta wa kowa sai Allah. To mu ɗauki la ta abudu na illallah, ita kanta mai sawun ɗin kala biyu, akwai wannan la ta abudu na illallah. akwai kuma la ta'budu illa Allah ita ma kira'a kuma kuma sahihi ya kira'a to kar ku sake ku bauta wa kowa sai Allah shi ko la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah to wannan shine tushen al'amal mutum ya gamsu da cewa ba zai bauta wa kowa ba sai Allah domin duk wani duk wata ibada da aka gina ta akan abin da ba tauhidi ba to tamkar an gina ta ne da tubalin toka ba inda za ta rusassa manzo alaihi salatu wassalam duk a halittar Allah ya ba mai daraja shi ko to Allah ta'ala cewa ya mai ya ga mashi yace wa laqad ruhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna min al-khasirin da kai da sauran annabawa duka an yi muku wahayi cewa in kuka yi shirka kuka bauta ma wani Allah to kowa daga cikin ku aikin shi zai iya baci kuma zai iya zanto yayi asara aikin shi gaba daya to wannan idan dai aka ga shugaban halitta ka san dai ai ba da shi ake ba an faɗa min amma da mu ake to da shi an san ba zai shirka ba to isharar ce zuwa ga cewa duk wanda ya shirka da Allah gaba ɗaya aikin shi gaba ɗaya ya rugurguje duka da haka za ka ji Allah yana yana ba da sharaɗin aiki na ƙwarai ta sai ya zanto akwai imani sannan kamar ya amal mina salihati wa huwa mu'minun sannan fala kufra da lika'i duk wanda ya aiki aiki mana garfi yana mumini amma to wannan babu hanawa ga aikin da ya za a bashi sakamako amma matukar duk aikin da mutum zai yi matukar babu imani akwai shirka to wannan shirka ba za ta barin aikin shi ya zauna lafiya to la ta'budu illa Allah dan haka kowa ya kwadayi wajen tabbatar imaninsa kada ka bari wani abubuwa daga cikin hare-hare na imani da barayin imani iri-iri su raba mutum da imanin shi karka yadda da wannan sanar cewa bilwalidaini ihsana wannan shi ne haƙƙi na biyu kamar yadda dama an sha faɗi daga haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah da sai kuma haƙƙin iyaye saboda su haƙƙin iyaye shi ake gabatarwa a kan haƙƙin kowa in dai ba Allah ba manzon Allah ba saboda su suka yi wahala da mutum wahalar da ba wanda ya wannan wahalar da shi da haka akwai kyautatawa duk wani abu mai suna kyautatawa za ka yi iyayenka kamar yadda duk wani abu mai suna munanawa ba za ka bi iyayenka kuma iyayenka karka damu in dai ka kyautata masu kai duk wani mai haƙƙin kyautatawa abin da ake so ka kyautata mashi ko yana gani ko bai gani ko yana godewa ko bai godewa kar wannan kare dame ka manufa dai kai kai kyautatawa kawai idan kai shi Allah yana gani kuma zai saka maka kamar yadda kuma kar kai munanawa dan ka samu mahaifi ko mahaifiya masu haƙuri kana ta munanawa kana ta bata masa rai amma sun yi shiru bayan nan yana gwada cewa za ka kubuta bane tunda shi Allah ta'ala shi ya hana amuna na masa kuma shi ne yake yin sakamako na munanawa din game da su sai kuma zil qurba yan uwa na kusa kyautatawa yan uwa na kusa ba karamin asali bane daga cikin asaloli cikin addinin musulunci akwai wani hadisi na Abu Dalha al-Ansari radiyallahu anhu ya ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun suwar ba za ku samu kyakkyawan sakamako ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so sai ya zo ya samu manzo Allah ya ce dama kuma an ce ya fi kowa yawan dukiyar dab- bishiyoyin dabinai a Madina sai ya samu manzo Allah ya ce duk dukiyata da gonaki na na dabino babu lambun da nake so kamar wani lambu da ake cewa shi bayraha bayraha sunan lambun kenan lambu ne kasaitacce ya ce to tunda dai Allah ya saukar da wannan ayar wannan lambun na mai da shi sadaka ga Allah ina fatan in samu sakamakon wannan manzo Allah yana jin haka sai ya ce bakhil bakhil madalla madalla sai ya ce zalika malun rabih wannan dukiya ce mai riba a wata ruwaya zalika malun ra'ihun wannan dukiya wacce wacce amfanin ta zai koma kanka sai ce to naji abin da ka faɗa amma ina so a sai ce ga ta nan ka sanya ta hannun duk wanda ka saya rasulullah sai manzo Allah ya ce naji amma ka ɗauki wannan lambu ka je ka rarraba wa ‘yan uwanka an gane ko ka je ka rarraba wa ‘yan uwanka haka manzo Allah ya faɗa an tafi Abu Talha ko ya je ya daddaka wannan lambu tsakanin kannan shi da yayyansa da kuma ‘ya'yan amminsa irin wanda za a ce ‘ya'ya maza suke din nan shi ya rarraba masu su ya rabawa kuma da umarnin wa da umarnin manzo Allah ashe babin kyautatawa kafin ka kyautatawa nan ne ka sai ka fara kyautatawa dan uwanka wannan umarnin Allah ne wa zilqurba sannan wanda ya sama marayu me tarifin maraya domin muna da kuskure da yawa wajen maraya maraya a musulunci shine suka ce wanda mahaifinsa ya rasu shi kuma bai balaga ba shikenan maraya mahaifinka ya rasu baka balaga ba sunanka maraya mahaifinka ya rasu ka balaga kai ba maraya ba ko mahaifinka mahaifiyarka ta rasu ko a tsimman jego aka baka kai ba maraya ba inda ake samun maraici kai wanda mahaifinsa ya rasu kuma gashi bai balaga to duk abin da ake wa maraya in kai ma wannan shine ka samu ladan ka kyautatawa maraya amma ya take iske mutum har yayi furfura yana cewa shi maraya ko yana la'akari da mahaifin shi ya rasu ko mahaifin wani mahaifin mahaifin shi ta rasu mahaifin shi yana nan to ai ko a kan manjogo aka bar mutum in dai mahaifinsa na nan ba maraya ba kuma ko mutum ko mutum mahaifansa duk sirra su duka matuƙar ya balaga shi ba maraya ba to wannan maraya din shari'a ta yi umarni wajen kyautata mashi saboda cikin kyautata mai akwai alhairai da yawa marayu da dama sukan yi kwaliti a rayuwa ne da yawa to in tun yana yaro ya saba da kyautata mai ake yi kyautata mai ake to zuciyar shi za ta taso da kan alhairi da kokarin shi ma bari in ya samu sai ya kyautata ma al'umma amma fa yadda ba shi da mahaifi din nan mahaifin shi ya rasu idan ya taso ya ga muna na mai ake zalunta shi ake takura mai ake ba a tausaya mai to zuciyar shi za ta taso a bushe ko ya girma ya samu abubuwa na alhairi shi ma gasa wa mutane aya zai a hannu akwai wani labari da na taba ji cewa wani maraya wajen a bakin wani malami na taba jin wannan magana wani maraya ne wanda mahaifin shi ya rasu su suke zuwa su ɗanyo wani aiki a ɗan nesa ma da garinsu idan suka ɗan samu abin da suka samu sai su hawo mota su dawo su kawo mahaifiyarsu abin da ya samu su sai rannan ya je aikin ba a samu ba ya je wajen mutane su taimake su suka taimakon shi ya buga ya buga sai wani mutum ya gashi sai ya ɗoro shi akan mashin ya taho da shi to shine a hanya marayan ke wasu maganganu cewa wallahi idan ya samu kuɗi sai yi wulaƙanci ma'ana yadda yadda ba a tausaya mai ba aka aka nuna mai rashin tausayi idan ya samu dukiya zai wulaƙanta mutane shi ba to haka a shekau da tawa maraya yana tausa zuciyar shi tana ta yadda nan gaba idan ya samu wadata ko wasu hanyoyin da zai taimaki mutane zai zanto ya taso da shi ma ana kyautata mai zai kyautata wa mutane ya sa ma'aikin ke cewa kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatayn fil janna wanda ke renan maraya yana taimakon maraya marayan nashi ne ko ba nashi ba ina ma'anar cewa nashi ko ba nashi ba al-imam an-nawawi yace abinda ake nufi da nashi kamar a ce mahaifiyarsa ta rene shi in mahaifiya ta rene marayu za a ba ta ladan rike marayu dan ciyar da su ba akan ta yake ba a gane wannan a ka'ida za a ba ta ladan ta siyar da marayu ko a ce wan baban shi ya rike shi kaga wannan marayan ai na shi to shi ma duk da cewa wan baban shi ne ko kanin baban shi ya rike shi za a ba shi ladan ya rike maraya marayan da kuma ba nashi ba kamar kawai ka samu wani kawai a unguwa ko a wata unguwa ko a wani gari mahaifin shi ya rasu yana wata ririya ba mai kula da shi ka ɗauko shi kai mai gata ka sa shi a makaranta ka ciyar da shi kai mai alhairi ya zama mutum sosai to duk ɗaya ne da wanda ya yi wa nashi ko na wani ma'aike sai da ni da shi yadda ka san waɗannan yatsun guda biyu haka muke a cikin aljanna da haka ma'aike sai hatta gidaje mafi soyuwar gidaje a wajen Allah shine baitun fihi yatimun yukram au kama qala shine a samu gidan da yake gidan akwai maraya wanda ake kyautata masa mafi kiwar gidaje a wajen Allah gidan da Allah baya so shine a samu gida wanda yake akwai maraya a gidan ana munana wannan maraya Allah bai son wannan gidan saboda haka Allah ya yi mana umarni cewa a kyautata wa maraya to alhamdulillah muna gode wa Allah za ka iske cikin al'ummar mu yanzu ana ta kafa kwamitoci na marayu ko za ka da ce wannan kwamiti sun ɗauki nauyin maraya kaza su mai dinki su mai kaza su mai alhairai iri iri to wallahi wannan alhairi alhairi ne ba karami ba kuma ma wani abu na ban sha'awa na ga hatta ɗaiɗaikun mutane sun fara ɗauka na gani za ka iska wani ba wai kwamiti ba ne shi kadai kawai in ya ga yana da wata wadata ya so shinkafa da yawa ya kukkulla wajen kulli ɗari ko abu mai kama da haka gwargwadon arzikinsa ya so shaddoji gwargwadon kuɗinsa marayun unguwarsu na yankin su ya kira su siya babba su da azumi ko gaba da sallah to irin wannan ba ƙaramin alhaini bane su marayu suna tasowa da zuciyar su ma nan gaba za su taimaki wasu da ku duk da al'ummar ta taso a haka ana tunanin insha Allah mustaqbal ɗinta nan gaba ɗinta abu ne mai kyau Allah ta'ala ya kyautata mana to shine wal yatama wal masaki sai kuma miskinai sune gajiyayyu mutum ne maginanci ga iyalai ya tara amma bai da karfin da zai rike su to su ma wannan kyautata masa abu ne mai kyau duk wanda ya yaye wa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakkan cikin duniya manzo Allah ya ce shi ma ranar lahira sai ya shiga wata damuwa kila ko ta wajen ma'auni ko ta wajen sirali Allah ta'ala sai ya yaye mai wannan damuwar albarkacin wata rana wani mutum da yake cikin kunci ka zo ka yaye mai kuncinsa to anan gurin akwai labarin da na sha bada munasaba za ta sa in bada shi yanzu wanda ya ba mu labarin zan faɗi sunan shi kila wasu san shi akwai alaran mamalin tijjani na'ibi na'ibin limamin jimma wanda ya rasu wasu san shi to mun je raka liman malin namu mun je bar asibiti a wajen aiki hadi shekarun baya hada shi malin tijjani na'ibi ne to a wajen dawowa mun tsaya wani masallaci na juma'a mun yi sallah ya zamu limanci mun gama sai yake ba mu labari cewa shi ma wani alaran ba yake ba shi labarin abin da ya faru wani mutum ne aka kyautata mawa yana cikin wani kunci to da ka ji inda yadda farin ciki ya kai shi ga abin da ya kai shi shi mutumin lokacin alasan dan tata kamar a ce kakan dangwata kenan ko yana da rayuwa yana da arziki sosai a kan to mutum ne wanda yake son malamai yana da aboki wani alaran ma to shi kuma wannan alaran man suna tare da mawadaci ya shi ma ai zai dangara ko to shi kuma abokinsa yana cikin halin niyya kuma gidan da yake ciki na haya ne ga iyalai kuma aka yi mai haihuwa a irin wannan rufin babu komai shi wancan alaran ma ya kai mai ziyara hai iska ga abokinsa a cikin kwanci da wahala ga gidan haya ga ba abinci ga an yi haihuwa sai ce bari zan je in ba alhaji alasan labari in aka yi sa'a zai iya taimakon wannan mutum sai ya gina sai mashi aiko alhaji akwai gurin da na ga za a samu lada da yawa idan za a iya yace ya aka yi ce abokina ne kaji kaji kaji yace to ai ka san kwanan nan akwai gidajen da muka siya ka je ka duba duk wanda ya kamata sai a yebo abubuwan da ya kamata kuma na abinci da sauransu a zuba mai sai kuma a samu wata koda irin ya fifa din nan a bashi yadda za ta daga dan kawo mai wasu al'amura alaran nan ya ji daɗi yadda aka taimaki dan uwan shi to amma dai sai ya ki gaya mai sai ya yi mai irin abubuwa na abota ta kuma yadda aka samu gidan nan aka zuba duk abin da ya kamata su shinkafa a gero komi aka zuba abin da ya kamata da itace na wanka aka gyara komi lafiya lau da kuma wannan motar to shi alaran man wannan ya iya mota sai ya tuka ya je gidan abokin ya iske shigo a cikin damuwa matsananciya ya ce kana da zaka ta cikin damuwa zo mu je mu dan zaga ka san masu kudin nan su yanzu ba jin gari suke mai nuna ma wani gida da alhaji alasan ya siya ka gani shi ne to mutum aka je sai aka shiga aka buɗe gida aka shiga aka ta ganin abubuwan da ke cikin gidan ya iska ga ita ce ga abinci aka buɗe ta kana abu a banza ba abin da za a yi da shi ga inda ake bukata an ki kaiwa ita to ka san yadda abubuwan suke an gama duk zagayen da za a yi sai suka taho suka hau mota ce tsohon koma gida su zai ajiye to suna ta yan labaran su ne kaga malam abubuwa ga suna an haji inda za a yi da su ana zuwa suka sauko sai ya ɗauki makullin sai ce rike ya rike wannan motar ta kai haka zai kawo mafarki ake go yadda kuma gidan da muka je muka gano shi ma na kai kaji kaji na haka na gaya wa halin da kake ciki kuma ya taimake ka a haka ita saboda haka yanzu tunda dai na tabbatar ma da haka ba na makullin in tuka tunda ni na iya in kai ka wajen shi kai mai godiya to wajen wajen godiya nan ne drama take da aka je ya zo ya samu Alhaji Alhassan din sai yake ce mashi Alhaji na ga alhairi na ga arziki an gode an gode Allah ya tsine ma albarka bai ma sa abin da yake faɗi ba ba wato kyautatawa ce take wani mataki kamar ya rude ma gaba daya wallahi sai Allah ya tsine ma Allah ya tsine ma yace sai Allah da kitabu ai dai ala mala a daidai daga baya dai ayi addu'a to dan Allah me yake shi zuwa ga haka kyautatawa kyautatawa to ana son ko da mutum ba zai iya irin wannan ba ka zan so kana kyautatawa wanda ke cikin mutum ya shiga wata damuwa ba ma sai irin wannan ba kowace iriya ce mutum ya shiga cikin wani yanayi na kunci ka yi yanayin da za ka fidda shi cikin wannan kuncin to shi kuma Allah ta baraka wata ara ranar lahira in ka shiga wani kunci daga cikin ko wajen awo ko wajen sirati to shi kuma Allah zai fidda kai cikin wannan kunci da kaga sai mu kula da wannan wal masaki wa zil qurba wala yasama wal masakin wa qulu lin nas husna sannan ku riƙa gaya wa mutane magana mai kyau anan na sha gaya mana riwayar al'imam Malik cikin muwadda Malik ya ruwaito cewar wata rana annabi Isa alaihi salam ya ga alade zai wuce. Alade ko alade ba abin banza ke na alade. Sai annabi Isa yake ce mashi in bi salam, in bi salam, kamar a ce wuce lafiya. Sahabin annabi Isa ya tambaye shi wancan sahabbai suka ce aslahakallah, kamar a ce akramakallah. Wannan fa alade ne fa. sai ce yi na sani amma ina so in sabawa baki na furuci mai kyau to shi yasa so da ko da dabba kake tsine ma wata ran sai ka tsine wa dan adam kuma da aka yi sa na ce mai wuce lafiya dan in sabawa baki na furuci mai kyau shi yasa kawai na faɗa haka kaga abu mafi kyau shine la ilaha illallah ita ce ahsanul hasanat idan ka saba wa bakinka da la ilaha illallah la ilaha illallah to insha Allah ta'ala ran da ka zo barin duniya wannan abin zai zo maka idan ko ka saba da wasu abubuwan daban fa ka rayu kansu to in kai wasa wajen fitar rai wannan abin da ka saba da shi shi zai halarto maka da haka Allah ta'ala ya umarce mu yace wa qulu lin nas husna ku rika faɗa wa mutane magana mai kyau wannan shi ya sa mutum in ga mai magana mai kyau ba yadda zai yi ko da ba zai karbe ta ba sai dai ya bata ba zai aibanta ta ba amma magana ko da ta gaskiya sai aka faɗe ta katsai katsai wani sai ya turar da ita ba zai anshe ta ba da aka hukunin nasu husna wa aqimu salata wa atu zakata sannan ku tsaya da sallah ku bada zakka wannan su ne umarnin da suka zo cikin wannan aya yadda Allah ya umarci ahlul kitabi to duka wannan ayar ba wani abin da aka shafi kuma Allah ya umarce mu da su to amma ahlul kitabi Allah ya ce sannan kuka juya baya sai dai kaɗan daga cikin ku kuma na zamanin annabin kuna kawo da kai to mu kada Allah ya sa mu kau da kai kamar yadda su ahlul kitabi din suka kau da kai na'am
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم na'am Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun wata wani dai umarnin da rikon alƙawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara yi wa ahlul kitab yake gaya mana da kuma mu izinar da ya kamata mu dauka a ciki wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kuma ku tuno ya ku ahlul kitab musamman yahudu yayin da muka riki alƙawari da ku cewa la tasfikuna dima'akum ba za ku rika zubar da dinainan ku ba muka dauki alƙawari da ku cewa ba za ku rika zubar da jini tsakanin ku ba dan ma'anar zub- zubar da dinainan ku shine zubar da jinin sashen ku ga sashi dan mutum ba zai zubar da jinin sa ba na sa na kai la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan kuma ba za ku rika fitar da junanku ba, sashenku ba daga gidajenku, sun ma'aƙararsun ko? Sannan haka ne? Sannan sai kuka tabbatar da haka, kuka karɓi wannan alƙawari, wa an tashhadun alhali ku nan kuna masu shaidawa akan haka. To ku tuno mun ɗauki alƙawari da ku haka kuma kun yadda, to amma daga baya mai kuka yi, sun ma'antum ha'ula'i.
Thank you. جوارون عليهم بالإثم والعدوان Na'am.
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك فما جزاء من يفعل Zalika.
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا Na'am.
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون
Allahu akbar. Alhamdulillah wato wannan aya tana da tsawo ta kunshi abubuwa da yawa amma mahadin waccan ayar ne dole sai mun haɗe su sannan ai bayanin da za a yi a kai. Kun ga dai waccan ayar ta gwada cewa an ɗauki alkawari da su ba za su riƙa zubar da jini ba ko? Ba za su riƙa fitar da sashen zuba daga gidaje kuma sun yadda. Sai Allah ta'ala ya ce summa antum ha'ula'i. Sannan ku Yahudawa ya ha'ula'i kenan ya ku waɗannan Yahudawa taqatuluna anfusakum kuka rika kashe kawunan ma'ana kuka rika kashe yan uwanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan kuma kuka rika fitar da wasu yankin jama'a daga cikin ku daga cikin gidajensu ta hanyar taimakawa makiyansu su zo su yake su yasa Allah ya ce "Taza- tazaharuna alaihim ko tasaharuna ko yadda yake a warshe yadda malam ya karanta kuna kuna taimakon wasu mutane akan ƴan uwanku bil ismi wal udwan ta hanyar zunubi da kuma zalunci wa in yatukum ko ya'tukum usara idan kuma suka zo maku a matsayin kamammun yaƙi an yaƙe su an kakkama sun zama fursunoni to fa duhum sai kuma ku rika fanso su da kudaden sai Allah ta'ala ya ce wa huwa muharramun alaikum ikraduhum gashi kuma fitar da su din ma da ba tun asali haramun ne a kan sai Allah ta'ala ya ce abatuminuna bi ba'dil kitabi yanzu ko abatuminuna bi ba'dil kitab yanzu ko a rika ba da gaskiya da sashen littafi shine cewa idan ɗan uwanka ya shiga halin niyasu makiyasin kama shi a fanso shi ba yadda da wannan wa takfuruna bi ba'd kuma ku rika kafirce wa sashi shine rishin kashe rishin kashewar da rishin fitar da su din da rishin taimakon wasu akan shi wannan kun kafirce amma kuna yin amfani da ɗaya sashi shine a fanso su fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum ba abin da zai zama to sakamakon wanda ya aikata haka da gasken ku illa khizyun fil hayatid dunya sai kunyata a cikin rayuwar duniya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashaddil azab rana al-qiyama kuma za a maida masu yin haka zuwa ga mafi tsananin azaba ita ce wutar jahannama Allah ya kare wa wallahu bi ghafirin amma ya'malun ko ko ta'malu sai ana an an karanta Allah ba ne rafkana bane ga abin da suke aikatawa ko da abin da kuke aikatawa to kamar yadda na faɗa Allah ta'ala ya gaya ma ahlul kitabi wannan amma sai mu bibi ayoyin guda biyu kan abubuwan da suke gwada mu kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hali game da kisan kai wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima mutum ba a yadda ya kashe kansa ko ya rata ya kai shi ko ya sha guba ko ya tsira wa kansa wani abu ma'aiki ma ya ce duk wanda ya haka to ranar lahira Allah zai sa shi cikin wata ta'annama sannan duk abin da ya kashe kanshi da shi a duniya Allah zai sallada mai wannan abin ya ta amfani da wannan abin a cikin wuta haka zai in idan wani takobi ko wata wuka ta farke cikin ka to bayan an saka a cikin wutar kuma za wukar ka tana hannunka bayan ka shiga wutar ka dinga farke cikin ka da ka farke sai ya dawo daidai ka ƙara farkewa haka za ka ta yi idan guba ka sha ma'aiki ya ce fa sun muhu fiye ne guba tana nan a hannunka cikakka mutum ya sha ya ji bala'in da ake sha kuma ya ƙara sha ya dinga sha kenan haka zai haka zai rayu cikin wuta haka nan idan wani dutse ya hau ko wani guri mai tudu ya fado ya mutu to zai dinga hawa wannan gurin yana fadowa haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa to kuma wajen wajen kisa kisa kisa kisan mutane ka je ka samu mutane ka kashe hadisai da yawa sun zo manzan Allah gab da bar duniya sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana ya yi doguwar hudubar nan ta ta mashahuriya wadda ta tattarar da abubuwa iri-iri to a cikinsu yake cewa unzuru mutane ku duba da kyau kowa ya duba kanshi da kyau la tarji'u ba'di kuffara kar ku sake ku koma kafirai bayan bayan na tafi na baku yadribu ba'dukum riqaba ba'd sai manzo Allah ya ce a ce sashen ku yana saran wuyan sashi in kuka yi haka kun koma kafir haka manzo Allah gab da yabin duniya bayan ya faɗa kuma haka sai ya daga hannun shi bai ce ala halban laftu na isar da sako mutane suka ce eh ya ce ya Allah ka shaida to bayan ya faɗi wannan sai kuma yake cewa tsakanin musulmi da musulmi idan suka ɗauki makami falƙafilu wal makasuri fillah da wanda ya kisa da wanda aka kashe suna wuta sabai suka tambaya su ya rasulullah to shi mai laifi mai kisa mun gane laifinsa to wanda aka kashe fa sai ma yake ce innahu kana harifan ala qatl sahib ai shi ma yana fadayin ya kashe wancan din ne kamar fin karfin sa kawai aka aka kashe shi shi ma a zuciyar shi niyyar kisan kai ne a ransa yasa shi ma zai shiga cikin wuta da haka kisan kai suna daga cikin abubuwa guda bakwai wanda manzon Allah ya kira su da masu halakarwa a hadisin Abu Huraira na Bukhari da Muslim cewar ku nisanci ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa yace akwai shirka da Allah sai su wa katalan nafs shine na biyu da kisan kai kaga duk wanda ka kashe in ka kashe musulmi to ga ayat suratul nisa'i tana cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon shine wutar jahannama zai dawama a ciki kuma Allah ya yi fushi da shi ya tsina mai albarka ya tanada mai azaba mai girma duk ta hanyar da kashe musulmi kuwa ko ka haɗa kai da wasu su je su kama shi su kashe shi ko su je su dinga harba harbe su kashe shi don kai ka samu kuɗi to duk wannan nau'i nau'i ne da ke kashe mumini da gangan ga kuma sakamakon da Allah ya tare da akan haka za ka zubar da jini fa zubar da jini ba ƙaramin tashin hankali ba ne zubar da jini yana sanya fari a cikin al'umma zubar da jini yana jawo fitintunu iri-iri a cikin al'umma musamman ran mumin musulmi ka'aba ba ma ka'aba ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl nafsi mu'min wallahi duniya gaba daya ta gushe ta dawo ta lalace ba ta ya fi dama dama a wajen Allah yadda a kashe ran mumini guda ɗaya. Al'amarin Allah ya ɗauke shi mai girma ƙwarai da gaske. A kashe ran mumini guda ɗaya? To al'amarin yana da girma to amma haka yanzu ga shi Allah ta'ala ya kawo mu wani zamani ko? Ran muminin ya zama babakin kamar yake. Hasali ma abin bahaushi da wani muminin ko kuma in ce musulmi dai kawai ko musulmiya da shi za a zo a haɗa kai da wasu ‘yan ta'adda a je a samu momini a je a samu musulmi a kakkashe shi wasu da matansu wasu da tsofaffi wasu da yara wallahi wanda ya wannan da shi da wanda suka kisa kaddai suke kuma wannan shine sakamakon su kuma wanda ka kashe wanda ka kashe wa za ka roƙa gafara shi da ya mutu balantana ka sai ya ce ba ka kashe shi ne ya tafi in ka roƙi Allah Allah ya gafarta mata shi kuma wa ina za ka roƙe shi yasa abin yake da hadari kwarai da gaske ya riga ya tafi da da abin garin to amma akwai wata fatawa wadda wasu ke bada ita wannan ba daidai ba dan na bibiye ta sosai duba zuwa ga inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar so wai duk wanda ya kashe wani laifin wannan din gaba ɗaya ya koma kan wanda ya kisa wannan ba haka ba wannan fatawa ce marsuha ba su gare ne take abinda malamai suka tabbatar zunubin kisan ne sauran zunuban da ya dauka tsakanin shi da Allah su kuma suna tare da shi wanda aka ce da dai zunubin kisan ba karamin zunubi ba ne wannan Allah ta'ala ya hana kisa kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ce mana game da kisan kai la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram duk abin da mutum zai yi bai gushe ba yana cikin yalwa a addinin sa matuƙar bai zubar da jini ba in ka taba zubar da jinin wani musulmi to ba addinin ka yanzu ya zama sai hali kawai wajen shiga aljanna ba ka da wani tabbas saboda wa a gaban Allah za a yi shari'a cewa gawa na gashi idan yanka shi kai ga yanan da jini ya taho gaban Allah gashi nan gurin in bindiga ka sa aka harbe shi ko shi ko ka harbe shi ga inda ka harbe shi din ga jinin yana zuba yace Allah gashi nan gurin ga za ka shi saboda in wani ya kashe wani a yanzu ba wanda aka kashe din ne abin tausayi ba shi wanda ya kisan shi yanzu wannan insha Allah ya yi shahada insha Allah wanda ya kisan yanzu shi ke cikin tashin hankali da har ya zai ihu yana tunanin tawaffa komai bai san ya kashe kanshi ba ya gaba da kanshi ba saboda haka muna jin hankali kar mutum ya rika ɗaukar lamarin mumini wajen kisan kai da haɗa kai da wasu saboda ka samu wani abin duniya da haɗa kai da wani aje a kashe ɗan uwanka ko a kai ma wasu ƴan gari a farmaki a kashe wasu kai dai kawai a samu kuɗin a zo a raba da kai to dama jini yana yin maganin kishi dama jini kana jin kishi sai ka samu jini kai ta sha ba zai ma su maganin kishi Allah ta'ala ya dawo da al'umma daga wannan da kuma kawo mana zaman lafiya ko shekarun baya ba da dadewa ba ma sha faɗin wannan za ka iske wa'anda muke tafiya da su sun sani molidoci a kan mashin ƙauyuka da dama har sai mutum wani ƙarfe biyun dare ko fiye da haka suna ta tafiya amma ga yanzu in an ce mutum ya jima ba zai ce saboda yanayin yadda al'amuran suka koma abubuwa suka canza Allah ta'ala ya kawo mana gyara to kuma hada fit hada fitarwa din kaga shi ma a yanzu idan fitina ta yi yawa ai dole kaga ba gudun hijira ake yi ba kaga ka saba umarnin Allah wajen fitar da ƴan uwanka daga gidajen kuma ka taimaki wasu makiya a kansu bil ismi wal udwan din kuma wani shedanin da shi aka hada kai idan an zo ana jajantawa an kama wani ko an kashe wani har da shi zai Allah ya sauka alhali kuma har da shi aka shirya har ma ana hada kuɗi shi ma ya ɗauko gudunmuwar shi ya bada kuma ƙarya yake yi da shi za a raba waɗansan kuɗaɗen manyan kuɗaɗen bai yi ka ba da wani ya tukun usara tufaduhun ba da kuma muharraman alaikum islatu saboda haka Allah ta'ala ya ce duk wanda ke yin wannan fa ma da zaku man yaf'al zalika minkum illa khizyun duk wanda ke haka Allah sai ya kunyata shi kuma ko yanzu aka iske ai suna kunyata wasu ko ko je ne ko shekarun je an kama wasu a yankin Kaduna aka kama su kuma a karkashe su ba saboda al'amarin Allah ta'ala yana kunyata su kuma a kawo mutum a nuna shi ila a wayoyi a ta yawo da shi in yana da yaya da jikoki su gani ya kunyata sai na alhairin wannan illa su zai fil hayati duniya sannan kuma abin da yake wuni din wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil azab kana alqiyama kuma azaba tana nan tana jiran mutum an ce akwai wani daga cikinsu na ji labarin da suka je wani kawai wani yana shan taba sai wutar taba sai ta dan yi wani dan hannun shi wanda yake kawai taurin me take yi ita wuta din taurin me take yi ai shi ya san dama ta ya shiga wuta yanzu dan Allah wannan yayi kama da furucin musulmi wannan wanda ya yarda da Allah kuma ƙarya ne ai da sai ya bari iya ta taban ma to ai bai kamata ya murmushe ba tunda ai ta lahira ita babbar ba ba irin wannan ba da yadda zai gane in zai jure sai ya bar wutar saban ta dan tsaya a kan hannun shi har ta mutu daga nan sai ya auna ya ga zai iya tinkara wannan da shi ne za a ce yana da karfin hali ke amma wannan tana zuwa ya haka ya karkade kuma ya ce ta jira lokaci da tun yanzu ma kuma an karkade ta ba a bar ta ba to da haka ɗan adam muna da rauni kamata ya mu lallaba rauninmu mu haɗu da Allah lafiya har yanzu duk mai irin wannan ta'addanci lokaci bai kware mai ba akwai mutumin da ya kashe rai 99 ko ya je wajen wani malami yana neman fatawa ya zai in gyara malamin ba malami bane ashe kawai dai rike tarbiyya yake bai da ilimi ya ce ba hali ya ƙara sare na 100 da shi ko in ka rike tarbiyya dai an gane manufar da nake yana da kamannin malami amma ba malami bane ba yana ne wai tarbiyya yake rike ba dan kar wani ya sa tarbiyya shi a rikici ko ba haka ne ba ya kashe ya zama ya kashe rai dari amma dai da Allah ya jiha mai tuba a ransa ya je ya samu wani malami ya ce ga shi fa ya kashe rai dari kaga yanzu fatawa ta canza na kashe rai dari akwai tuba ya ce a wa zai hana ka tuba kuwa amma nan garin gari ne wanda kai ta'addanci da yawa ko ba kasa kaza akwai mutane masu bauta Allah ka tuba ka ta bauta Allah da sai da ya je tsakiyar hanya Allah ya turo mala'iku su dauki ransa sai mala'ikun rama da na azaba duk suka zo wannan suna namu ne na rahama saboda ai ya tuba na azaba suna cewa namu ne domin bai aikin alhairi ba Allah ta'ala ya turo wani mala'ika aka auna da kasar da ya baro da kasar da zashi ila ya bi sai aka iske ya fi kusanci da kasar da zashi da dali guda Allah ya ce mala'ikun rahama su dauke shi yake ya samu rahama Allah gashi ya kashe rai dari suna ko yanzu mai ta'addanci mai kisan kai in ya tuba da gaske tsakanin shi da Allah yayi ta yayi ta tuba ya kyautata aiki ya ban ma Allah sauran al'amari in Allah ya kalli zuciyar shi da gaske ya zama na kirki yayi nadama a hakika ya rayu a har karshen rayuwarsa ranar lahira tana yiwu Allah ya biya wa dantan cikin taskarsa tana yiwu domin fa jaza'u jahannamu khalidan fiha sharhin muslim mai suna al-minhaj ya na ga bayanan da ya mai mai tsaukan wannan aya cewar Abdullahi bin Abbas ne sai ai duk abin da ba shirka ba Allah yana yafewa daka wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam ana nihin ya tantance haka amma ba dole sai an yi haka ba haka Abdullahi bin Abbas ya ce radiyallahu anhu haka ne babu nawawi ya kawo da haka duk wanda kofa kofar tuba bata kulle wa mai ta'addanci ba in ya tuba Allah zai iya yafe mashi ya kuma biya mai ta'addancin da ya wajen waɗanda ya kashi Allah Allah ya sanya su tuba domin tubansu alheri ne gare su kuma alheri ne ga al'umma Allah ya ba su ikon tuba duk wanda kun bai shiga cikin wannan harka ba kar Allah ya jarabe shi da shiga cikin wannan harka domin ba alkhairi ba ne wa wallahu bigabirin amma ya'malu na'am
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah masu wancan miyagun ayyuka wanda suke taimakon azzalimai akan yan uwansu suke kuma yin kisan kai suna fitar da mutane daga gidajensu to su ne wanda suka ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah suka sayi rayuwar duniya a madadin lahira suka ba da lahira suka anshi duniya al-imam al-imam al-busiri cikin al-burdashi yana cewa wa man yabi عادلا منه بعادلة يبن له الغبن في بيع وفي سلم duk wanda ya sai da lahira ya karbi duniya to wannan ko cikin cinikin da ya an daka hantarsa da yawa bai samu komai ba asara kawai ya sai da lahira ya anshi duniya duniyar da iya yadda ka same ta iya wahalar da za ka yi da ita an gane ko in ka same ta da yawa kai wahala da yawa ka shiga kunci da yawa haka take in ka rasa ta da yawa kuma gurgurdar rashin gurgurdar shi ma shiga wahala ita duniya haka take tsakiya shine sauki sauki ma na rufin asiri amma in ka tara ta da yawa nan ma wani bala'o'in ne iri iri da kuncin kala kala in kuma ka rasa ta rashin nan ma yayi yawa nan ma wani kuncin ne da wasu bala'o'in iri iri to anan kuma wannan duniyar me haka ita zai zai zai karba ya bada lahira wadda lahiran nan shine aljanna da ka shiga aljanna za a ce maka hayatun bila maut rayuwa za ka yi sai babu mutuwa da Allah in ka ji wani ya gaya ma haka a duniya kai ka san ƙarya yake yi ko yace za ka yi ta rayuwa ba mutuwa ka san ba gaskiya bane wani sai kuma a ce sihatun bila maradin lafiya ce za ka yi ta zama cikin lafiya ka je ka girgir ba za ka taɓa rashin lafiya da Allah ya wani ya zo ya ce maka a nan duniya ai za ka yi ta zama lafiya ba za ka yi rashin lafiya ba lafiya ka san ba gaskiya bane to da iya tunda mu a Najeriya muke iya malaria kadai ta isa mana tashin hankali da malaria da typhoid ga ga ga abubuwa nan iri iri na tashin hankali to za a ce sihatun bila ha- bila marab za a ce shababun bila haram kuruciya za ka yi ta zama babu magana tsuwa yanzu wani akwai wani bawan Allah da ya taba nuna min hoton shi yana saurayi da naga yadda yake wallahi idan ka kalla kai ga cewa ma shi bane kwata kwata to da nan yanzu ya canza ya zama wani abu daban kawai har ma ba shi ba a wancan za ga mutum saurayi kunin ban sha'awa fes amma yanzu ya zama wani gade nan dai kawai shi kai shi ya ji adda hoton ne saboda tarihi kawai to aljanna za a ce kuruciya ce ba tsufa tsuha ko ka san yana zuwa da abubuwa iri iri rashin lafiya gajiyawa jin sanyi wane ne ga suna iri iri Allah ta'ala ka ba mu ka inganta lafiyar to za a ce mutum shi shababun bila haram kuma za a ce sururun bila huzur farin ciki ne ba bakin ciki yana ke ta zama cikin farin ciki da wata rana wani ka duk ka damu haka wani abu ya dame ka ba dai cikin aljanna to haka wanda sun sai da sun sai da wato sun sayi rayuwar duniya a madadin lahira waɗannan laifin lalzina shi tarwar hayatun duniya da akira ba la yi kwakwaba an humul azab Allah ya ce ba za a sauƙaƙa azaba gare su ba wala hum yunsarun kuma su dinnan ba za a taimake su ba duk wanda kaji an ce ba za a sauƙaƙa mai azaba ba ana nufin zai dawwama a cikin wutar haka malamai suke wannan magana amma shi mumini da za a sanya shi wuta saboda wani dalili to wutar shi ba irin ta kafiri ba ce ba ta kai ta zahi ba da haka ana sassauta mashi amma in da Allah ya ce fala yukaffafu ba za a sauƙaƙa ba to yana gwada tunda dama ai sun sai da rayuwar lahirar sun sai ta dusun a shiga duniya ba magana saukin azaba wala hum yunsarun ba kuma za a taimake su wata hanyar wani mai ceto ko wani wanda zai taimake su babu dama kowane mai ceto dama sai in Allah ya bashi izini sannan zai yi ceton to su Allah ta'ala ba zai ba da izini a cece su ba Allah ta'ala ya kare su na'am
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبرتم na'am ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
Allahu akbar sallallahu alaihi Allah ta'ala yake cewa wa laqad atina Musa kitaba hakika mun baiwa annabi Musa littafi wannan littafin shine at-Taura mun sha faɗa cewa tana da sura dubu haka malamai suka ce kuma kowace sura tana da aya dubu an gane ko kaga za ta zanto tana da ayoyi miliyan ɗaya ke kuma Allah ta'ala ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun sauka mu mun sauka da at-taura cikin at-taura akwai haske akwai shiriya akwai haske Allah ta'ala ya zuba hikimu da yawa a cikin littafin at-taura tana daga cikin littafi da kasir al-qur'ani sai at-taura idan ce mai lamba ta biyu daga nan sai injila sai kuma zabur da wannan sune manyan da tafi guda hudu al-qur'ani at-taura zabura an gane ko akwai injila kuma shine manyan da tafi guda hudu wanda duk sauran ba su kai waɗannan ba kuma annabawa da yawa sun yi aiki da sauran annabawa da yawa ina ba ta gano wannan to amma a alqur'ani shi kuma shakun ne gaba daya ko da aka bada inna anzalna tawrata ai za ka ji kuma anzalna ilayka alkitaba haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi qur'ani shine mai yin shaida akan sauran duk ta wato ainihin madara abin da suka kunsa Qur'ani ya zo da shi yasa Allah ya ce ma farradna fil kitabi min shay alqur'ani ba abin da ba mu kawo ba sai dai kawai wanda in baka sani ba baka sani ba. komai ibnu abbas yana cewa idan da zan rasa da baibayin dabba ta ina ganin zan iya ganin shi cikin alqur'ani kuma kuma haka ne saboda akwai wani mai izgilanci da ya sami ibnu abbas din ya ce mashi an ce qur'ani akwai komai bai hude ne sai ce ya ce to ina so a koya min yadda ake yin waina a cikin qur'ani ya ce abu mai sauki a nemo mana mai waina aka nemo ya ce ki faɗi yadda ake waina bayan ya gama faɗa to haka ake waina sai ce ai ba cikin qur'ani ka faɗa ba ya ce cikin qur'ani ne mana inda qur'ani ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu to ba mu san yadda ake waina ba qur'ani yayi umarni a tambayi wanda ya san abu idan ba a sani ba da haka cikin Qur'ani an koyar da yadda ake waina tunda ya nuna yadda zaka je ka sami yadda zaka iya waina haka ya bada saboda haka wal qira'atina musul kitab hakika mun bayo annabi Musa littafin at-Taura wa qaffayna min ba'dihi bil rusul min mun biyo baya da manzanni min ba'dihi bayan wasewar annabi Musa alaihi salam manzanni da yawa sun zo cikin bani Isra'il wa atina isa ibn maryam al-bayyinat sannan kuma mun bai wa annabi isa ɗan maryam mun ba shi wato albayyana hujjoji su ne mu'ujizozi irinsu warkar da makaho warkar da mara lafiya warkar da wato mai kuturta da da hamma da ta da matattu duk Allah ya bashi wa ayyarna bi ruhil qudus sannan kuma mun karfafe shi da mala'ika jibril shine ruhul qudus an ce yasiru ma'ahu aina ma sara duk inda annabi isa ke tafiya mala'ika jibril yana tafiya tare da shi da izinin Allah duk abin da yake so ayi mala'ika jibrilu Allah ya hore masa za a gudanar da wannan abu ko me tare da haka idan ranar lahira ta zo an zo wajen annabawa duka sun ce ba za su iya ceto ba an zo gun annabi isa shine karshen lamari shi ma sai ce ina izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk duk da yadda duk wannan matsayin nashi yana da matsayin bautan Allah sosai wa Musa wa Ibrahim ma'a najli Maryamin isho Ibrahim ko lahum rutubatun wal kullu amnun liqa'ifi walakin mal muhtaru arfa'u mansiban tani fa minhu ulumul aqdamin al gadari radiyallahu anhu yace kaga annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Isa dan Maryam suna da daraja kuma kowanne idan ka shiga cikin tsoro zai iya fitta ka amma fa manzan Allah shi ya fi ta daukakar daraja an gane ku ke tafa min humanalun akadamin alkadari duk wata baiwa ma ta su annabawan baya shugabanni din duk daga gare shi suka same sa sallallahu alaihi wasallam to da haka annabi Isa Allah ya karfe shi da ruhul qudus a wa ajarnahu bi ruhul qudus ko sai sai mene sai Allah ta'ala ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum ya ku yahudawa ba kuma su kadai ba kowa ma ya kiyasta kan wannan kai shi in haka yi yanzu ku duk lokacin da wani littafi wani manzo kai ya zo maku bima la tahawa anfusukum da abin da rayukan ku ba sa so istakbartum sai ku yi mai girman kai ku ce ba za ku zo ba in ku ga kun bi gaskiya sai in ta zo muku daidai da sarran ku haka za a yi kenan fa fariqan kazzabtum wasu yankin jama'an na manzanni kuka karyata su irin annabi Isa alaihi salam wa fariqan taqtulun wasu yankin manzannin su kuma kuka kakkashe su ba ku bi abinda suka zo kuma kuka kakkashe su irin su annabi Zakariya da annabi Yahaya duk kun kashe waɗannan annabawa za ka su Yahudawa wato sun kashe annabawa da yawa to wanda ya kashe malami ba kamar ya kashe annabi bane amma yana da babban laifi saboda ayar da take cikin surat Ali Imran Allah ta'ala yake cewa innal ladina yadkurunakum adakuru mai ita yake cewa wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti min an-nas ya ce da wa yaqtuluna an-nabiyina ko ko anbiya'a ne bi ghairi haqq su yahudawa sun rika kashe annabawa ba da gaskiya ba da haƙƙi ba sai su wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas kuma suka rika kashe masu umarni da adalci daga cikin mutane malamai kenan to fa bashirhum bi azabin alim sai Allah ya hadi sai musu bishara da azaba mai radadi da aka kashe malami ba karamin tashin hankali bane saboda kullun yana faɗin gaskiya yana shirye da mutane sai kuma ka zo ka dace ya kai ya ke to sai Allah ya haɗe su laihin tare da laihin kashe annabawa yace azaba mai radari ta tabbata gare su to Allah ta'ala ya kiyaye mu imani da umarnin Allah na shari'a ana yin shi ne kan abin da ka so da wanda baka so ba da abin da ka gamsu da wanda baka gamsu ba in dai Allah ya ce ayi kawai daure ka yi inda shaidan ya fasiye ka baka yi ba daga bayan ka daure ka zo ka ci gaba da yi haka ake yi to Allah ya ba mu iko haka kuma nan za mu tsaya abin da muka faɗa ne Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka ba ta mana sanar da mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana alkhairai na duniya da lahira da lahira Allah ka tabbatar mana da su Allah ka ba mu alkhairan da ake samu cikin wannan wata na Ramadan Allah ka ji kan mazabatan mu ka ji kan malaman mu ka kyauta karshen mu ka tsarkake mana halayen mu da ayyukan mu da dabi'un mu da bukatun mu bidayar rasulullah Adam sallallahu alaihi wasallam mun ba da damar tambaya kwara ɗaya tak to wala kai ne kenan mutum ne ciwo wanda zai sa mutum maye kamar ya sha wani abu akwai su da yawa mako akwai su da yawa ma na ma sha wani ya sha ganin irin wannan rashin lafiya sai mutum ya tabbatar mai da hankalinsa har dan Kano ma yana yi gari ba ga da tawani tambaye su dan Kano ma in ya kama mutum akwai wani abokin mu da dan Kano ma ya kama shi ya dinga zagin mutane kuma daga baya da ya warke bai san yayi zagin aga da an dauki da irin yanzu ne an dauke shi da waya da ya shawa baki ko eh ta zagi yana shake mutane sosai amma kuma da ya dawo lafiya nan kuma sai kai sun wuka irin wannan wanda suke fidda mutum a hayyar kai sosai ma kuwa kuma ciwo ne kuma duk abin da zai a wannan lokaci shari'a ba ta aiki kansa ko da kisan kai ne ko da ai ma san yayi shari'a ba ta magana da shi a lokacin Allah ya ba mu lafiya to shikenan ko to a gurgurda amma lokacin ya riga ya yi a ba haka bane mai tambaya yana cewa idan mutum ya yin sallah a kan lokaci da gaske ne akwai lokacin da take kowa kaiwa daga nan ba za a anshe ta ba a ruwaya na nan cikin motsa mai kina cewa man zakara salatan an gane ko fal yusalliha mata ma zakarha fala kafarat laha illa zalika haka annabi ya faɗa duk wanda ya tuno wata sallah da bai yi ba to ya sallace ta da ya tuno ta ba ta da wata kafara sai wannan kawai sai a sallace ta kawai da haka za ka ji malaman fikin suna cewa ko da ka manta adadin sallolin da ake bin kane kila ai an daɗe to kai ta yin adadin salloli da yawa har sai ya zo ba wani kokonto a ranka kana ganin cewa kai in Allah ya tsare da ai dai na dai gama shi ba shi ga haka ake yi Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta